ओम सेनामिमा सौपाचिमा सौकाशराजुराजिला हरिया رضي الله تعالى عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحفل ولتعطي لنا نزلة تأتي لنا بالزفري وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الهادي وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم نعم الفصل الثاني عشر فصلنا قوم شابيو انشقاق القمر وحبس الشمس wanda yake bayani akan kecin wata da kuma kame rana ko rike rana wanda su zama musulman rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ainihin ya aikata lokacin rayuwarsa a matsayin biyu daga cikin mujojinsa alaihi salatu wassalam نعم قال الله تعالى تعالى yana faɗi yana cewa اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة القيامة تاكسنت دليل وانشق القمر saboda wata ya kece ya tashi gidan shi نعم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر idan ko kafirai suka ga wannan aya na kece wata da rana sai su ce ƙarya ne a ƙoro dushe su kau da kai su ba da baya ke sihirin mustamir sai su ce ai sihiri ne zartaccen sihiri wanda kullum ana yin irin shi sun saba gani wannan ƙarya ne haka suke faɗi ainihin dangane da ƙaryata maulana rasulullah da tare da cewa su ne suka nemi in ya isi shi annabin gaske ne da ce musu da wata su gani kuma ya yin maimakon su yadda kuma su yadda saboda irin taurin kansu Allah ka irin نعم أخبر تعالى بوقوع انشقاقه Allah ta'ala ya ba da labari da aukuwan kecewan wata بلفظ الماضي lafazin abin da ya riga ya gabata washakkal kamar ko wannan ta riga ta ci dama abin sai da ya faru sannan ayar ta sauka kaga ko da ayar ta ba da labarin cewa wata ya riga ya ci yana nuna cikin an riga an yi mu'jizar kafin watan ta kafin ayar ta sauka na'am وإعراض الكفرة عن da آياته kuma ainihin bijirewan kafirai da kawai da kansu akan wannan ayoyi na Allah madaukakin sarki وأجمع المفسرون وآل السنة على وقوعه malamai masu tafsiri masana tafsirin alkur'ani da ahlus sunnati sun ijma'i akan wannan ya uku tabbas ra wata ta ce rana kuma an tsayi da ita wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am أخبرنا الحسين بن محمد الحافظ من كتابه na'am
حدثنا القاضي سراج بن عبد الله na'am حدثنا الأصيلي نعم.
حدثنا المروزي نعم.
حدثنا الفر- فر- فر- فربري حدثنا البخاري نعم.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي نعم.
الله عنه ta'ala قال wannan hadisi ya fiye daga ibnu mas'ud Allah ya kara masa yarda
قال yake cewa انشق القمر على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم wata ta kece kecewa gida biyu a zamanin Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na فرقة فوق الجبل أي.
وفرقة دونه na sai ɗaki ɗaya ya zauna a kan dutse ɗaki ɗaya yana yayya sako bai hau kan dutsen ba yana ƙasa dutsen shi kuma don ka tabbatar dai ta kece gida biyu tabbas na فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce اشهدوا shaɗu ku shaida cewa sun ce a kinke musu da wata to ku shaida an yi hakan. Na'am.
وفي رواية مجاهد A wata riwaya ta mujahidu ونحن مع النبي صلى الله عليه alaihi wa sallama وسلم Abdullahi bin Mas'ud yake cewa muna tare da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama hakan ta faru. Na'am.
وفي بعض طرق الأعمش A wani sashi na riwaya wanda Aisha kawo a hanyoyin riwaya ta sai yake cewa بمنا ainihin amina ne wannan abin da ta kunshi.
ورواه أيضا عن ابن مسعود an ƙara rawaito wani hadisin kuma daga abin ibn mas'udin al-aswad aswad ya rawaito daga ibn mas'udin shi kuma duk dai sigar wayoyi na wannan hadisi ne وقال yake cewa حتى رأيت الجبل بين فرجتي القبر har sai da ainihin aga wannan aka ga dutse tsakanin tsagin watan guda biyu da tsari da wata ta tsagin guda biyu har sai da aka hango dutsen hira tsakanin wannan ainihin watan guda biyu kaga tabbacin ya kece ya tsage dutse na na'am ورواه عنه مسروق an karɓo daga gare shi da masruku ne ya rawaito cewa أنه كان بمكة wani ya kasance a garin makka ne wancan kaga amina ana a makka ai mana wani yanki ne na makka ko Mm.
وزاد ainihin ya ƙara yake cewa فقال كفار قريش sai kafaran ƙurashawa suka ce ظهركم ابن أبي كبشة Ibn Abi Kafshata ne ya muku sihiri ya ce wai wata ta sako ta kici alhalin ba haka ba ne. Mun sai Ibn Abi Kafshata wasu na nufin Sayyidina Rasulullah. An ce a cikin kakarinsa akwai Abi Kafshata a cikin wasu masu ce a kinayan ɗaya daga cikin ammominsa ne gugwanninsa haka dai ruwayoyi amma dai ala ya halin da shi da ake nufi da Ibn Abi Kafshata. Na'am.
نعم Mm.
آه Faƙala.
وقال Yake cewa faƙala rajulun minhum ko wani mutum daga cikin su yake cewa inna muhammadan in kana sahara al-qamara fa فإنه لا يبلغ من سيره أن يسهر الأرض كلها idan har maulana muhammad rasulullahi ya iya yi ma wata sihiri ka kece ka sako da niyyar bukatar sa sai ba zai iya yi ma duniya gaba ɗaya sihiri ba saboda haka dan haka a tambayi sauran mutane daga can sassa daban-daban na duniya na garuruwa shin sun ga kecewan wata ko ba su gani ba wai dai duk dai ba su da ba su an karshe sai na rasulullahi shine suke yin hanyoyi daban-daban da a karshe na ba da su na'am فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر أو دار أو هذا Na'am ku tambaye waɗanda za su zo muku daga wani gari daban ba wannan ba shin sun ga wannan kecewan wata ko wata gari ba.
فأتوا فسألوهم Ba a tausaye wasu mutane suka zo daga wani gari daban ba su aluhun sai suka tambaye su.
فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك Suka tambaye su suka ba su labari wallahi su ma sun ga kecewar wata tayo kasa kuma ta ci. To kaga ya tabbata an yi ke. Eh kaga su ne ga makaryata masu san su kare ta mujiza ba manzala ne ne shi da sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
وكالسمر قندي ainihin sarmakandi ya rawaito ya hakaito cewa عن الضحاك ناوه daga da haki shi ma ya rawaito kwatankwacin haka وقال yake cewa فقال أبو جهل abu jahalin sai ce هذا سحر wannan sihiri ne فابعثوا إلى أهل الآفاق saboda haka ku aika zuwa garuruwa na sassan duniya حتى daban-daban تنظروا أرأوا ذلك أم لا a tambaye su su duba su gani a wannan rana shin sun ga haka ko ba su gani ba فأخبر أهل الآفاق ainihin mutanen garuruwa daban-daban na sassan duniya ne yankin garin maka aka tambaye su su gaba da labarin أنهم رأوه منشقا wallahi sun ga wata ya ci kaga da gidda safafan kare an sako shi na'am فقالوا يعني كفارا ainihin sai kafirai suka ce هذا سير مستمر wannan sihiri ne mustabir ne garcewa ingantaccen sihiri ma original ba na wasa ba shirin sa kullum ba zai kare ba haka suke. kaga duk da sun samu dalili an gani a wurare daban-daban kamar da suka ce ba zai iya sihir su duniya gaba ɗaya ba kuma duniya ta ba da labari sun gani me ya kamata su yi? sai su yi imani kawai shi kenan amma ina Allah bai daga wannan sa shi ta su ba Allah ka irin na'am ورواه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه ألقمة an ya alka masa ya rayuwa daga ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda فهؤلاء الأربة عن عبد الله wannan masu labarin masu rawaito wannan labarin su hudu duka daga Abdullah bin bin Umar ne وقد رواه غير ابن مسعود wanda ba ibn mas'ud ba wannan sa daga cikin sahabbai sun rawaito su ma daban-daban daga كما رواه ابن مسعود kamar yadda ibn mas'ud shi ma ya rawaito daga gare shi منهم أنس وابن عباس daga cikin su ibn mas'ud ya rawaita daga Anas ya rawaita daga ibn Abbas duka gabaki daya وابن عمر ya rawaita daga Abdullah bin Umar ya وحذيفة rawaita daga Huzaifa وعلي ya rawaita daga Sayyidina Ali bin Abi Talib وجبير بن ya مطعم rawaita رضي daga الله تعالى Allah عنهم Allah kara musu yarda gabaki daya فقال علي dan ali yake من cewa رواية أبي هزيفة daga riwayar abi الأرحبي huzaifatul al-hadi sallallahu انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه alaihi wasallam وسلم yace wallahi wata ya ce muna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sanna ne ya ambata ce muna tare da annabi wannan musulmi na'am وعن أنس aka gora رضي
Anas الله عنه Allah ya kara masa yarda سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية ainihin mutanen Makka sun tambayi Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan in ya isa da nuna musu wata aya ta musamman فأراهم انشقاق القمر nuna مرتين muku ayar da ba wanda yake nuna irin ta sai nuna muku kecir wata guda biyu.
حتى رأوا حراء بينهما Ake da suka ga kogon hira ko dutsen hira tsakanin tsagin watan nan guda biyu.
رواه عن أنس An karɓo wani ruwayan daga Anas.
الثالث رضي الله عنه Na katadata ya karɓo wani ruwayan daga Anas Allah ya ƙara musu yarda.
وفي رواية معمر وغيره عن قتادة عنه Daga ruwayan ainihin wane?
معمر Ma'amarin daga wasu daga cikinsu duk daga katadata Allah ya ƙara musu yarda dukkansu.
أراهم القمر مرتين suka ce arahumul qamara maulana muhammad rasulullahi ya ganar da kafaran maka da sauran sahabbai ya ganar da su wata ya tsage marratai gidan shi in kaga duk dai hanyoyin da za a ji an bi da tabbatar da wannan ruwaya ya tabbata an amma haka kafari da suka ce an nuna musu hakan aka nuna musu ko mu shadda ba Allah ka tsare mu
انشقاقه ainihin sun ga kecewansa فنزلت sai bayan ainihin sun kecewan ya ke su abin ya kasance su suka ce a nuna musu aka nuna kuma suka ce karya ne sihirin mustami sai Allah ta lafiya saukar da aya ne اقتربت الساعة ya وانشق ya ana القمر ya riga an gama ai daga cikin alamomin tashin alkiyama shine kecewan wata to lalle fa alkiyama ta kusanto tun da watan ta kece kuka ce ai muku an kuma mu'jizar to alkiyama ta kusanto da Allah mu da kuke sarki kaga wanda bai ma shira ba sai shira kenan ko in kila wanda zai ce to ai ya ji shiru har yanzu ko ba ga in ka ba ruwan Allah shi ga Allah komai an gama
ورواه عن زبير بن منعم an harbo daga jibril dan mu'minin ابنه محمد ainihin ɗansu Muhammad ya karɓo daga gare shi وابن ابنه da kuma ɗan ɗansa jikan ya sake زبير بن محمد Jubair bin Muhammad ورواه عن ابن عباس ya rawaito daga Ibn Abbas بن Abdullah bin Abdullah بن خطبه dan Utba ورواه عن ابن عمر مجاهد dan Mujahid ya rawaito daga Abdullah bin Umar ورواه عن هزيفة أبو عبد Abu الرحمن Abdurrahman السلمي Sulmi ya rawaito shi ma daga Huzaifa ومسلم بن أبي إمران الأبدي ainihin sannan Musulmi bin Abi Imran al-Azdi shi ma rawaito daga Huzaifa وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة mafi yawan hanyoyin wannan hadisi na kecin wata duka ingantattu ne. Saboda babu halin da za a karyata shi.
والآية مصرحة Sannan kuma ayan ta fito karara ta yi bayanin cewa abin ya auku.
ولا يلتفت إلى اعتراض مخذول Idan haka wani ainihin taɓaɓɓe daga cikin taɓaɓɓun kafaran maka ba za a waiwaya a kalli bijirewa da yake ƙarya ba ne ba za a kalla ba.
لأنه لو كان هذا لم يخفى على أهل الأرض Domin lallai da a ce hakan bai kasance ba ba zai koyi a doron a mutanen da ke doron duniya ba.
إذ هو شيء ظاهر domin لجميعهم abu ne bayyananne ga dukkan mutanen duniya gaba daya ma'ana kowa da kowa ya gani na إذ لم ينكل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة domin ba a ciro daga wani sassa daga cikin sassan mutanen duniya cewa sun jiraci wannan abu a wannan dare ba فلم يروه suka ce انشقا sun jira sun jira sun sa ido ba su ga yaki ce ba a rawaito haka ba kwarkwata ba wani mutum da wanda ba a rawaito haka a tare- wanda aka rawaito haka ta tare shi da haka babu haka ba wanda ya musa na'am ولو نكل إلينا أمن لا يجوز تما- تمالؤهم أيوه.
لكثرتهم na'am wani kira iri walau nukila ilaina na'am da ba din cewa an ciro wannan ruwa daga gare mu ko ko har zuwa gare mu ba amma la yajuzu tamaluhum li kasratihim ala al-kadhibi ainihin da ran cira to ruwaya daga waɗanda ba zai taɓa yiwa a jingina musu ƙarya ba saboda yawan su a ce duk sun ƙarfe ƙarya ba zai yiwu ba lama kana alaina bihi hujjatun to da bai zama hujja gare mu ba laysa al-qamaru fi haddin wahidin li jami'i ahli al-ardi domin ainihin ita wata ba ta da haddi ɗaya bane ga sasanin ƙasa gabaki ɗaya faqad yatlu ala qaumin qabla an yatlu ala wasu al-akhirin za su iya gani kafin wasu su iya gani na وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابلهم من أسفار الأرض na'am kuma zai iya kasance wasu mutane su gani kishin abin da wasu su gani daga cikin sassan ƙasa daban-daban da sassan duniya daban-daban wato wannan zan sa abin da yake gaya mana da ma an ciro ruwaya daga wasu mutanen da ba zai yi wa a ce sun yi ƙarya ba suka ce ba su gani ba to hakan ma ba zai kasance abin tabbacewa da uku ba kasantuwar duniya sashi daban-daban ta ce kila lokacin da ya yi keci a nan lokacin waɗannan su kuma kila haske ne a garin su ba za su ga wata ba ba mamaki kuma abin ya kasance da daddare ne saboda yanayin jijiyoyin duniya gabaki ɗaya to tunda an samu waɗanda suka ce sun gani wanda yanayin jawu din su ya zo ɗaya da lokutan su ya zo ɗaya to ta ga zama tabbas abin ya uku bisa hujjan haka to ballantana ma ba a samu wanda ya rawaito ya ce gigan din ba ba taɓa samu ba na أو يقول بين قوم وبينه سحاب أو جبال ko kuma a ce zai iya yiwa a ce ainihin watan ko girgije ko wasu manya-manyan duwatsu sun shiga tsakanin watan da mutanen wasu gari waɗanda suka yi da'awar ba su gani ba to da ko da an sami irin wannan ruwayar ko irin wannan labarin aka ba zai taɓa zama hujja ba shi ma ballantana ma ba a samu ba na ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون ولا- بعض Na'am wannan dalilin ne yasa ake samun kisbiyon wata a wasu garuruwa banda wasu a ce an yi anan baya anan ba saboda ainihin bambanci yanayin duniya da kuma yanayin tsarin tafiyar rana da wata gaba gida. Na وفي بعضها جزئية وفي بعضها كلية a wani yanki za ka samu watan ainihin wani yanki ne ya fito wani bangare kuma za ka samu ya fito ne gabaki ɗaya na Wasu- saboda saboda yanayi na hazo ko abin da ya kama da haka. Mm.
وفي بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها ainihin wasu kuma bangaren kwata-kwata ba za a gani ba wannan kis da yawan ce waɗanda suke da'awar ilimin sun san ilimin abin zai afku a wannan rana to su ne za su da'awar cewa kaza da kaza da kaza ya faru binciken su ya tabbatar musu da haka na ذلك تقدير العزيز العليم wannan ainihin takbir wato abu ne na kadartawa na ubangiji yana sa abin yanda ya so nan su gani nan ba su gani ba na وآية القمر كانت ليلة ainihin wannan aya na kecin wata ya kasance da daddare ne والعادة من الناس بالليل الهدوء والسكون al'adar mutane kuma da daddare kowa zai kasance cikin nutsuwa wasu kune da tsarin kamewa ba yawan yawo ba yawan hayaniya a wancan zamani نعم sabani da zamanin mu ne Mm.
وإيجاف الأبواب kuma kulle kofofi ga baki daya وقطع التصرف kuma yanke tasarrufi harkoki a jeran a jeran a dawo duka al'adar dare ne musamman a wancan lokaci Mm.
ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا mafi yawancin mutane a wani lokaci ba za su iya lasanin me ke faruwa a sararin sama ba إلا من رصد ذلك sai wanda ya riska haka ya jira ta haka kila abin ya faru yana waje ko kuma ya ji labarin kishin kishin sai su su bari sa ido ya gani وهتب به ainihin waka balaji kuma ya yi yunkuru don ya ga haka din kuma Allah ya nuna masa haka Mm.
ولذلك ما يكون الكسوف القمري كثيرا في البلاد Idan haka za ka gani ainihin kisfin wata za ka samu ba a cika samun yawan shi ainihin a cikin garuruwa da yawa ba وأكثرهم لا يعلم به حتى يكبر ainihin mafi yawan mutane za ka samu ba su sani ba kila ma an yi an gama suna bacci har sai an ba su labari. Mm.
وكثيرا ما يحدث الثقات بعجائب يشاهدونها da yawa ainihin amintattun mutane masana za ka samu su ne suke ba da labarin abubuwa na ban mamaki wanda suka gane da idaniyarsu a cikin dare من أنوار ونجوم na daga hasashe daga yace to a sararin sama cikin dare mutane na bacci sai biyu uku ne su gani sai su ba da labari sai su je mun ga wani haske ya ce to a sararin sama ko kuma su taurari sun fito kamar za su zazzago ƙasa ko ma muna ganin wani lokaci ko duka kama a ce irin tauraro mai wuya ko mai menene da ake fara haka da sauransu duka alkurani ya gaya mana na'am hatta Na'am.
yuqbal ko Na'am.
har su ba da labari ce sun ga kaza sun ga kaza jiya kuma a gaggata su a tabbatar ba don komai ba saboda ainihin an tabbatar su katu ne amintattun mutane ne ba za su yi karya ba na'am ومن طوالع إذا من تظهر في الآيان بالليل في السماء na'am Mm.
من أنوار ونجوم طوالع إذا من na'am daga ainihin hasashe da taurari waɗanda suke lekowa manya-manya a cikin dare Mm.
تظهر في الآيان بالليل في السماء wani lokaci suna bayyana da hasashe da yawa a sararin sama da daddare ولا علم عند أحد منها ainihin wani bai san komai dangane da haka ba kaga saboda dalilan da muka ambata na'am وخرج الطحاوي sahawi ya fitar da ruwa ya yake في cewa مسجد الحديث cikin mushkilin wannan عن hadisi أسماء بنت أميس daga asma'u bint umaysin من طريقين daga ainihin ta hanyoyi hanyoyi guda biyu na ruwaya أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه cewa shugaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi masa wahayi ورأته في هجر علي ainihin kan annabi alaihi salatu wassalamu yana cikin ɗakin sannan Ali ya leƙa yana magana da sannan Ali shi su wahayi ya fara sauka فلم يصلي العصر ko kuma sannan Ali a lokacin ya sallar asar ba ko kuma ba zai yi cewa annabi ya- ya ya- ya daina ba kuma shugaba alaihi salatu wassalamu idan ana saukar masa da wahayi ya karɓe da komai ne har sai wahayi ya gama sauka sannan Ali yana ɗaki sannan Rasulullah na kofar ɗaki kansa na cikin ɗaki wahayi ya fara sauka shi kuma sannan Ali bai sallar asar ba bayan wahayi ya gama sauka sai ce ya rasulullahi ban kai sallallahu alaihi ba kuma ba hali na ce a daina wahayi ne ke sauka na'am فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai shugaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce أصليت يا علي aliyu ka yi sallah kuwa قال sai لا ce ya rasulullahi bai yi sallah ba فقال sai ce masa اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فردد عليه الشمس na'am ya Allah ka san ali yana cikin biyayyar ka ne da biyayyar annabinka maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka wannan biyayya da yayi ainihin ka dawo masa da rana ya Allah daidai muktarin da na farko har yi sallah eh na'am قالت أسماء Ma'u take cewa فرأيتها غربت sai maganan da nan ranan ta fada.
ثم رأيتها طلعت Sai بعد muka ما ganta nan غربت take ta fada cikin 'yan sakankana da mintoci sai ga ta ta kullu ta gaba sabon kulluwa.
ووقفت على الجبال والأرض Sai ta zo daidai kan duwatsun Makka da ƙasa mana daidai farkon muktarin sallah asar kenan.
وذلك بالصحباء في خيبر Na'am wannan ya faru ne a wani gari da ake kiran shi Sahba a garin Khaibara wani gari ne ke tsakanin Khaibar da Makka to a can wannan abin ya faru.
Kala.
kawai kenan an kara mu manzo Allah kwana ɗaya kenan ko Mm.
tunda ai ba ya tsere ita bane ya yi mata haka ne kamar da masu isharar sai haka ya mata da hannu bayan ya gaya ma Allah sai mata haka ko ta tana hannun shi ta ga ko ta fada a ga dare ya yi shi gane yana haka da hannun shi ashe tana zagowa ne da daidai yana nuna gabas kawai ta ga ta kullu ya ka da hannun kawai tana biyu hannun tana zuwa sai ta muktarin la'asar kawai sai haka da hannun shi ta tsaya sai ya nige cin aliyu sallah cikin muktari صلى الله عليه wadda ba zai yauke kara'i ba kaga ai akwai wanda yake kwatanta haka sai dai- sai dai Allah kawai ko ai kwarewa ce ta wannan dan ma Allah ne ko Allah ne yayi kai kamar mata zai mai walakin Allah arama ko ba su haka قال ai yake cewa وهذان الحديثان ثابتان wannan hadisai guda biyu da wancan na keken wata da wannan na tafiyar da rana ta da farkon misali kuma a tsayanan take cikin mintuna yace duka hadisai ne tabbata da ورواتهما kuma ثقات masu rawaita waɗannan hadisai bu- ingantattu ne ma'ana amintattun malamai ne ba wanda ake tuhumar sa da ƙarya.
نعم وكالطهاوي Har ya hakaito أن أحمد بن صالح cewa Ahmad dan Salihin كان يقول ya kasance yana cewa لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء bai kamata ga duk wanda yake kan tafarkin neman ilimi a ce wai ya kau da kai ga wannan hadisi na asma'u ba in dai haka to ya bar ilimi mai yawa domin wannan na daga cikin ilimin da yake ka tunani na daga cikin zara'ibul ulum ma'ana baƙin ilmu ma wanda ba a saba jin su ba a saba ganin su ba na daga cikin gwalagwalan ilimin da ake ajiye su a taskoki wanda ake riba rubuta su da ruwan zinariya to waɗannan hadisai guda biyu suna ciki ilimin cecen wata da ilimin tafiyar da rana a dawo da ita farkon lokaci domin ba wani mahalluki a halitta wanda yake haka sai maulan rasulullahi na'am na'am li'annahu min alamatin nubuwati domin wannan na daga cikin alamomin annabtar maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama وروى يونس بن بكير Yunus dan Bukhari ya rawaito في زيادة a المغازي cikin ziyaratul magazi روايته ga ruwayar sa na عن ruwayar ابن nan da take إسحاق haka لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد إسرائيل مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة sai ba mu ainihin mutanen sa labari buruf katin cikin sauki da tauri cewa ga abin da ya faru والعلامة التي في العير da kuma ainihin alamomin ya ba su labari akwai fatake zugan fatake suna nan zuwa da kuma alamar da cikin ayarin mahayara kuma wanda za su biyo baya kuma suna nan kullowa daidai lokaci kaza shi ma aka ya ba da labarin haka قالوا تكتير.
متى تجيء yaushe ne wannan ayarin da wancan zugan matafiya fata ce wani lokaci za su shigo garin makka قال sai ce musu يوم الأربعاء yau ranar laraba ne ولما كان ذلك اليوم lokacin da ranar laraba ta zo أشرف القريش يمضون ƙurayshawa kafaran makka duka suka yunkuru وقد ولى النهار ولم تجيء abin da zai baka mamaki har rana ta kusa fadawa amma mu ainihin ta fito kai amma mutanen nan ba su shigo ba فدعا رسول الله sallallahu alaihi wa sallam فزيد da ba له alaihi في النهار salatu wa salamu sai rutu bani ce ubangiji eh rana za ta fada kuma na ga mu koyi sha ba yau ayari za su yi goyo laraba gashi tun safe a ta fito har rana za ta fada yanzu rana na fadawa shi kenan laraba a kaida ta wuce saboda ka wunin laraba ya wuce shi kuma dama ya ce musu wunin laraba ne saboda ka za su ce annabta ta kalliya ne za ka ubangiji ya kara mu awa a kara mu rana awa daya Surat Allah ta haka ya kara ma rana awa da idan rana tana fada a karfe tare ne a ranar karfe goma ta fada. Kuma rana tana fada a karfe bakwai ne a ranar karfe takwas ta fada. Kuma ana ganin ta har takwas din ba kuma wanda ya ishe ce ta fada. Ko akwai? Na.
وهبست عليه الشمس Daga nan aka rike masa rana har ta kai wannan lokacin.
صلى الله عليه Eh, Rana ainihin suna kullowa ranar da mawazamai da malamai suke cewa akwai ruwa da ya zo a kullowar rana ne. yake daidai bullo rana za su mutu akwai ruwa da ya zo a haka ko kuma kafin bullo rana za su mutu akwai ruwa da ya zo a haka daga cikin ruwa yoya wannan kuma ruwayan ya zo a faɗawar rana ne za su mutu sauran shi da ya ce laraba bullo rana ko kafin bullo rana a wancan ruwayan a wannan kuma ya ce laraba kawai ya shiru to laraban ta zo har rana za ta faɗa ba su ba sai ya roƙi Allah akan a ƙara ma rana awa ko a ƙara ma rana wata sa'a kar ta faɗa har sai sun zo haka Allah ya riƙe rana tak ba gaba ba baya ba ta wuce ko ina ba har sai da fatakin nan suka shigo rana na fadawa ko tana gaba da fadawa fatake na kullowa kowa ya gansu to rana kullu sai ta fada shi a wata ruwaya kuma ainihin sun je sun kafa ma makwanda rana ido suna jira rana ta fito domin annabi ya ce ka bar kullo rana za su saraka suna rana na kullowa dan sun ce ne rana ta fito shugaba ya yi ƙarya kaza kaza kamar dai haka misali astagfirullah ba ba gaban suna sauke da kwasar da fata ke su masu fito tare da fito da rana sai kuma kowa ya ji mun goyi killiki wannan kalli wannan wannan kalli wannan wannan kalli wannan to idan ka tara waɗannan ruwaye guda biyu da ruwayar rike rana da aka mu tafiyar da rana aka mu tafiyar da wani ji ɗalibi ya yi sallah da wannan ruwayar na tsere na rike rana har fata ke su fito da kuma wancan ruwayar da ke cikin wata duka ya faru a zamanin Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma duk wani ma'abokin ilimi da yace ce wannan abin ƙarya bane asali ma dole sai ya tabbatar sau da ilimi ya tabbatar da shi wannan na da cikin mujizoji masu girma na shugaban musulman Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana fata an fahimta وسلم malaman kimiyya sun tabbatar waɗanda suke zuwa duniyar wata sun tabbatar cewa wata ta tabbata jiya gida domin sun ga alamomin da ya tabbata tsagewa ne wannan malamin kimiyya na wannan zamanin ba na wani lokacin ba wanda suke zuwa can nasa ko wanda suke zuwa duniyar wata ya kasan sun tun zamanin wani zamanin tun zamanin so brian suka je yan kumbu a kolo 11 mutanen rasa suka hau duniyar wata ko ba haka ba to wannan bincike bincike ya kasu sun tabbatar tabbas definitely wata ta wuce cewa wannan ke cewa shi ne wanda ya fara zamanin maulam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na fata mun gane to abin da zai kara duka hankalin mutane shine to ya abin ya kasance ne tare da cewa wata jinjini ne shi ma ba karni ba a girmansa ba ma wani a ce zai iya rufe garin makka gaba ki daya a yanda yake a sararin sama yanda yake juya yake tafiya kuma ya aka ya zo ya fito a ɗan ƙanƙanin sa amadaidaicin sa kuma har ya hau kan dutse ɗaya daga cikin duwatsun garin maka bai rufe dutsen ba sai malamai suka ce a Allah subhanahu wataala ya ne wallahu ala kulli shay'in qadir tare da girman shi tare da girman jibril da jikin shi da komai fuskukan shi daya zai rufe duniya yana da guda 600 amma tare da girman shi haka yake zuwa duniya ya zo ran annabi bai sako tar ma zuwa kafar mutum kuma bai taɓa rufe duniyar ba to irin haka Allah subhanahu wataala ya yi maranan tare da girman ranan Allah ya zuke ranan ya mai da ita ƴar kankanuwa daidai ganin idan mutane girman da bai wuce kaman girman masallacin nan ba wanda idan misali a girman yadda take ne za ka rufe garin Makka gabaki ɗaya girman ta amma Allah ta'ala mai da ita girman da bai wuce kaman girman masallacin nan ba aka tsaga ta gidaje ɗaya ɗaya rabi ya kan dutse rabi ya sako kasa suna gani domin wannan ayan ta tabbata na fata mun gane kuma tsagewan gaba ɗayan ne ta tsage girman ne Allah ya kaɗe ta sai zuciya ta sai daidai da ganin idan mutane da hankali su zai ɗauka na fata mana gane wannan misali kamar da muke ganin rana daga sama a 'yar kankanwa amma sai ta cika duniya tare da cewa girman ta ya ninka duniya su dubban ɗaruruwa amma ga muna ganin ta a haka to haka Allah subhanahu wataala musu na aftara'i din mana ya ganar da su watan daidai gannan idan su kuma ta sauko kan dukkan ta da abin da ta ina fata mun gane idan ka gwama ma ɗan ilimin kimiyya wannan hadisin ba za su yadda ba eh ba za su dalili za su ce maka girman watan ya fi ƙarfin girman maka gaba ɗaya har ma da madina gaba ɗaya to ta ina zai sauko har ya kece gida biyu har yarda wannan nan na kallon su sai mutum to mu'jiza shi kuma ya fi ƙarfin hankali ya fi ƙarfin bincike ya fi ƙarfin ilimi ai mu'jiza ce ta sako da ranan kai ta sako da watan ta ketar da shi ta mai da shi haka ai mu'jiza ce ta tsaye da rana ai ba wani ilimi na kimiyya wanda zai iya baka binciken tabbacin akwai da yake da rana ko in sai kara ma rana gudu dan Allah akwai ba ilim amma annabi yayi sama ma na mu'jiza kenan abinda wani ko zai khariqul ada ne yake abinda wani ba zai aikata bayan annabi yana da namun aikata to duk da girman watan an zuke ta ne Allah ya mai da ita daidai da ganin idan mutane kuma abu ne mai sauƙi ga nan ma mun ko ba haka bane yanzu waɗannan kamaron da ake ɗauke ɗauke ai gingima gingimin mu suke ɗauka mu ko ba haka bane amma gashi an an zuke mun fito ɗan kutkut a ciki kuma kowa na gani gingima gingima ake ɗauko ɗakin Ka'aba a cikin sikirin ɗin waya wanda ya ninka sikirin ɗin wayan girma su dubu ɗari ko ba haka bane amma ka za gashi a cikin sikirin ɗin gingima gingima mutane ake ɗaukan su a cikin da muryoyinsu da komai da komai kuma za ka ga sama da mutum ɗari a TV kuma guda ɗaya fi TV girma a kalla su goma sha amma sama da guda ɗari zai fito a cikin TV kuma ka ganshi yana mutsi yana magana da komai da komai ko ba haka bane to kai ma ka iya wannan ballantana Allah ba zai iya zuke ganin wata ya mai da ita daidai ganin ka ba kana hauka ne na fata mun gane wannan muna gane wannan abun abin da ya sa na kawo wannan abun maganganu saboda wani in ka je ka samu dan boko zai iya karyata maka ya ce ilimi ba zai yi ilimi bai tabbatar da haka science yace ba zai yi haka to kai ka girma science saboda ka ji daga uban yan science annabi Muhammad kuma littafin science din duniya da lahira ya tabbatar shine alqur'ani mai girma da fata mun gane wannan to tun kafin wannan shubhar ka ci karo da ita wata rana to ka ji wannan ko da ma ya faɗa sai kalle shi karamin dan science kai babban dan science ya ga maka shine Maulana Muhammad Rasulullah alhamdulillah za mu tsaya nan saboda zai yi juma'a da garin abin da na sauran alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما لما سبقات الآخرة والعالي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدر وإقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين akwai tambaya? ba lokaci ko? da lokacin zikirin insha Allah